wanda idan mutum ya yi abu mai kyau sai karɓe shi da hannun dama wanda kuma in bai yi abu mai kyau ba sai a ba shi ta baya ko kuma ta hagu a kamar yadda dai Allah Ubangiji ya bayyana a wurare da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kan shi ya yi mana bayani cewa Abdullahi bin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yarwi عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدني الله يدني الله المؤمن يدني الله المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفة يستره عن الناس أو ويستره عن الناس فيقرره بذنوبه فيقول أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا أنت فعلت كذا فيقول يا رب نعم أي, أي رب نعم أي رب نعم حتى إذا أيقن أنه هالك قال له انظر إني قد سترتها عليك في الدنيا وسأغفرها عليك اليوم ثم يعطى كتابه بيمينه وأما الكافر أو المنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين تو wannan hadisi a takaice bayani na wannan aya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ana kawo mutum wato ko mumini zai za a kawo shi kusa ubangiji zai kawo shi kusa ya tsai da shi ya rufe shi da hijabinsa ya suturce shi saboda mutane kar su ji abin da yake gudana kar su ga abin da zai faru don a cikin wani hadisi aka ce idan Allah ya yaye ma wannan bawa ya kwaranye masa hijabi sai a bashi littafin ya karanta sai ka ga nan ya ɗaure fuska nan kuma ya saki fuska in ya ga abu mai kyau ya saki fuska in ya ga wata kuma ga ta nan dai gurungun kuma yadda hausawa suke faɗa ba yadda za a yi da ita ya aikata wasu abubuwa munana kunya ta kama shi sai ɗaure fuska har in ya gama ubangiji yana zai tambaye shi shin kana inkarin wani abu daga cikin wannan kana mutunta wani abu sai a'a ya ubangiji ba na mutunta ni kam na halaka babu ni Allah ya ce masa to ka gani a duniya ka yi aikata waɗannan abubuwa munana duka amma na suturce maka su ban fallashe ka a can mutane ba don ni na fi kowa son ka domin Allah ya fi son bawansa ga iyayen shi da suka haife shi ma wanda yana ganin ka kana laifi kana barna yana da ikon yi maka magana ba zai yi magana ba yana da ikon nan da nan ya saka maka ba zai saka maka ba sai Allah shi ne ce masa a can duniya na sassirce maka su yau kuma lokaci ai zan gafarta maka su duka na gafarta maka su duk gaba daya sai a ce a bashi littafi ta hannun shi na dama fa amma man nuce kitabahu بيمينه فسوف يحاسب حسابا ايه يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهري فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه ظن أه؟ انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا تو wanda aka bashi da hannun dama dai gashi ne yana farin ciki to shaidu a lokacin mala'iku sai su ce wannan sakamakon mumine kenan amma waɗanda suka zalunci kansu suka cuci kansu sun zalunci kansu suka bigire ma ubangijinsu su kuwa ai la'antattu ne ba abinda za a saka musu da shi sai dai la'anta wadda dama an kaddara ta an shirya ta musamman ga azzalumai to abubuwa da ɗan adam yana cikinsu na littattafan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in ji sayyidatuna Aisha tace ad-dawawin salasa littattafan ayyuka su uku ne diwanun لا لا لا يغفر الله منه شيئا وديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا littattafan da ake tara aikin bawa a cikinsu duka a haɗa su a ce ga littafin ka na aiki din nan sun kasu kashi uku kashi ɗaya abin da ya kunshi shirka haɗa Allah da wani cikin ibada abin da ya shafi riya abin da ya shafi tsafi abin da ya shafi wato barin tauhidi duk dai wannan littafin nan gabaki ɗaya Allah baya gafarta komai a ciki inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ayi shirka da shi amma yana gafarta abinda ya gaza wannan wato abinda yake kasa da nan laifuffuka ƙanana yakan iya gafarta to wannan abin da ya shafi abin da ya shafi shirka Allah baya gafarta shi amma diwanin da Allah ba ruwan shi da shi ya ga dama sai ya gafara diwanin la ya'ba'u Allah bi shay'an in sha'a ghafara wa in sha'a tajawaz to wannan diwani shine ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها تو a nan dai an gane na wato shi ne abinda ake nufi abubuwan da Allah bai damu da su ba in ya ga dama ya gafarta su ya ga dama kuma ya kama bawansa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bayi'uni ala an la tushriku billahi shay'an wa la tasriqu wa la taznu wa la taqtulu awladakum wa la wa la ta'tu bi butanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wa la ta'tu fi ma'ruf فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه تو wannan hadisi na bai'a ya shafi wa'annan abubuwa ma'ana dai diwanin da Allah ba ruwan shi da shi din nan shine abin da mutum yana zaluntan kanshi da shi wani azumi yana kurkuren baki ruwa ya wuce ko kuma dai wani abu ya faru ya yi kuskuren mantuwa da ranar ranko bai biya ba har ya je sadu da ubangijinsa to irin wa'annan Allah ya ga dama sai ya gafarta in ya ga dama in ya ga dama kuma ya hukunta bawansa wannan diwani kenan wanda yake abin da yake tsakanin Allah Ar-Rahmanur Rahim da bawansa sai diwani na uku wanda yake ba a bari komai wa diwanun la yatruku Allahu minhu shay'an wannan diwani huwa wato shine zulmul ibad diwani huquqil ibad zulmul ibad ba'dhum li ba'd diwani da ya tara laifuka wato laifufan da mutum yana ya kai wa ƴan uwansa diwanin zalunta mutum ga ƴan uwansa mutane abin da ya hada haƙƙin mutane duk gabaki ɗaya ya shiga a cikin wannan diwani wannan ku Allah ba zai bari ba sai dai in masu shi suka bari saboda haka in ka san kayi wa wani laifi a nan duniya ka nemi afuwarsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan ɗayan ku yayi wa ɗaya laifi a nan ya biya shi tun ba a je gidan da ko kuma garin da babu dirhami babu dinari a cikinta abinda za a yi kuwa sai a biya daga cikin ayyukan da mutum yayi saboda haka wato يوم ندعو كل أناس بإمامهم ranar da za mu kira kowane mutane da wato da limaminsu a can yana ce wa tara kullu ummatin jafiya kullu ummatin ila kitabiha aha kuntum ta'malun aha hadha kitabun bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun to ka gani wannan ma dai duk wannan littafin ne haka a can yana cewa ashraqat al-ardu bi nuri rabbiha wa qudiya أشرت الأرض بنور ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون to ka gani anan kuma duk littafin nan dai ana magana a kansa kuma littafin nan an karrara shi an maimaita shi a wurare da dama a cikin alkur'ani a takaice ana so mutum ya kula da shi sosai rayuwa abu ne mai gushewa ya kamata mai da hankali idan mutum yana so ya kubuce ma wannan littafi to lalle ya kula da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cewa bajiru bil a'mali sab'an ku riga da ayyukan kirki abubuwa guda bakwai hal tanzuruna illa faqran munsiyan aw ghinan mudghiyan aw maradan mufsidan aw haraman mutnidan aw mautan mujhizan aw ad-dajjal fakabu ghaibin muntazar aw as-sa'a was-sa'atu adha wa amar haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ya ce ku riga ka gani wannan hadisi ya kunshi abubuwa rayuwanka ta duniya kenan ko ko wani rashin lafiya zai same ka to ka riga wannan ko kuma ka samu wani wadata wadda za ta saka girman kai da bagawa to ka riga wannan tun kana karami wata karamin alhali ka gyara halaye ka karka zama fir'auna sannan ka ce za ka gyara ba za ka iya ba haka nan kuma abin da yake gaban ka fa ko rashin lafiya wanda za ta ɓata maka duk fuskokin jin daɗi ko kuma tsuha wadda za ta zo ta rikice ka ka ga jikanka ko ɗanka ka ce wannan ɗan waye ko kuma wannan waye ko ba haka ba yakan faru to ko kuma ba zato ba tsammani mutuwar faja sai ta zo ta ɗauke ka au mautan mujizan mutuwar da baka santa ba saboda haka yace ko kuma addajjal ko kana jiran dajjal ne za ka jira sai ya zo tun kai ibada a a ka tanadi kanka tun dajjal bai zo ba wato babu mummunan abu da ba a gani a gaibi ba mummuna irinsa shi dajjal din nan ko kuma as-sa'a wa tashin kiyama to ai tashin kiyama ya fi ma nauyi ya fi ma wuya ya fi wahala in dai kana zaune baka yi komai ba har wato abin nan kiyama ta tashi wannan daidai da hadisin da yake cewa اغتنم خمسا قبل خمس كوكما لخمس اغتنم شبابك قبل هرمك wato ka yibanci kuruciyarka da ƙarfinka na yaranta can baka tsuha ba wa sihatik qabla saqami kana lafiya kai amfani da wannan lafiya ka tanadi abin alheri kar ka jira sai kayi rashin lafiya وغناك قبل فقرك ka ribanci duk lokacin da kana da dan abu a hannunka to kai kai ta ibada kai ta sadaka kai ta alheri kar ka jira sai lokacin da ka zama baka da komai a hannunka sannan yake wa faraghaka qabla shughlik sannan kuma ka ribanci lokacin da baka da aiki lokacin da baka da aiki ka samu ribar wannan rashin aiki gabanin wato ka shagaltu da wasu abubuwa haka ne yace wa hayatak qabla mautik sannan kuma ka yi amfani da rayuwanka ma gaba daya kafin mutuwa ta ji saboda ta zo saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wan nasu tubu ila Allah qabla an tamutu وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم لكثرة ذكرهم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية يتي تجبروا يتي ترزقوا وتنصروا وتجبروا معناه دي يا كو متاني كوي توبا كافن كمتو ثم كمتو با كتوبا kasan abin da zai ka aikata mummuna ba za ka iya ka komar da shi baya ba saboda haka maganin shi shine ka tuba sannan kuma ku riga lokacin da wasu abubuwa cututtuka ruha da wahalhalu iri-iri za su shiga tsakaninku da aiki saboda ku yi aiki tun wannan lokaci bai yi ba sa'an nan kuma igiyar da take tsakaninku da ubangiji ku karfafa ta ku karfafa ta kada ku barta ta riɓe ko kuma ta tsinke da me za mu karfafa ta da ambaton Allah ya kasara zikirkum lahu za ku karfafa ta da yawan ambatonku gare shi subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa bi kasrati sadaqati fi sirri wal alaniya da yawaita sadaka a boye da kuma a bayyane idan kun yi wannan Allah zai saka muku da abu uku na daya Allah zai